يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الدين الإسلام الحنيف خاتم الأديان والرسالات الإلهية تميز منذ فجر دعوته في العهد النبوي بالتوسط والاعتدال والسماحة واليسر ودفع الحرج ودفع الحرج والمشقة سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والإنسانية فهو دين الحنيفية وعليه فكل مسلم يبغي التشدد والتنطع والتقصير إنما يعاند روح الإسلام ويصبح من الغالين فما هو الغلو عباد الله الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء غلوت في الأمر إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه وفي الشرع عرف ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى الغلو بأنه المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد أيها المسلمون لقد اختار الله الأمة المحمدي لقد اختار الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منهجها وبين لها طريقها فهي وسط بين الأمم وطريقها هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهي أمة الوسطية ودينها وسط بين الغالي والجافي فيه فهي أمة الوسطية ودينها وسط بين الغالي والجافي عنه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له أيضا هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد عباد الله فالغلو في الدين في بني آدم قديم منذ قدم الأديان وإن كان يختلف في نوعه لكن يجمع البشر اشتراكهم في أصله قال ابن عباس عليه رحمة الله في هذه الآية وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا التي كانوا يجلسون عن سابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ذلك فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت الحديث أخرجه البخاري ومما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في غلو من سبقنا قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون وقوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وقد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلو في سلوك بعض الصحابة في جانب التعبد فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه وتعديله فمن ذلك قصة النفر الثلاثة فعن عنس فأن عنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأسلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الحديث متفق عليه ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذيرا عن الغلو في شأنه فقد ورد حديث عن ابن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النسار ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الحديث أخرجه البخاري ومن أشنع صورة, صورة الغلو غلو الخوارج وهم أبناء ذي الخويسرة الذي جرى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدي فسبحان الله فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر ابن الخطاب يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه فقالوا أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السحم من الرمية الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهكذا بدعة الرافضة بدأت بالغلو في بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم حتى آل الأمر بهم لتكفير أكثر الصحابة وتنقصهم وسب أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وانا مسوء البركة خطبر متولى ساتي إن شاء الله تعالى ذات تتوناني akan hanin da shari'a ta yi game da wuce gona da iyaka a cikin addini al-ghulu fi din annahyu 'anil ghulu fi din dan uwana masu albarka lalle wanda addini namu na musulunci miƙaƙƙen addini da ya karkace wa kowace irin ƙarya da rashin daidai addinin da yake cikamakin addinai gaba ɗaya da saƙonni da Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga sama wannan addini namu shine cikamakinsu gaba ɗaya wannan addini tun a farar safiyarsa a farkon aiko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da saukar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya saukan masa addini ne da ya bambanta ya samu fice daga kowanne irin addini ta wasu abubuwa guda biyu manya-manya masu matuƙar mahimmanci su ne attawassut wani itidal tsaka-tsakiya da kuma daidaituwa da adalci da yake cikin addini addini da yake tsaka-tsakiya komai nasa aka samu tsaka-tsakiya ne baya gazawa daga abin da aka umarce shi ba kuma ya wuce inda aka ce ya tsaya wannan shine addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam abdurrahman al-akhdari yake cewa wa yaqifa inda amrihi ya tsaya inda aka umarce shi addininmu na musulunci ko kaɗan ɗan uwana mai albarka baya buƙatar ƙarinka baya buƙatar zarmewarka baya baya buƙatar wucewarka kamar yadda kuma baya buƙatar gazawarka baya buƙatar takaici ake so kai wannan shine addinin musulunci addini ne da ya keɓanta da irin waɗannan abubuwa addini ne da ya keɓanta da sauƙaƙawa da sauƙi a cikinsa da kuma tunkuɗe duk wata wahala da ƙunci da za ta samu masu addini sawa'un wannan abubuwan da muka ambata a cikin matsaloli na aƙida ne matsaloli ne na ibada matsaloli ne na ɗabi'u da halaye ko ko matsaloli ne na mu'amala na yau da kullum tsakanin mutum da mutum ko matsaloli ne da suka shafi alaƙa na zamantakewar mutane gaba ɗaya dukkanin waɗannan al'amura ɗan uwana mai albarka ka bi su daki daki dalla dalla ɗaya bayan ɗaya za ka ga dukkanin su addini musulunci tsaka tsakiya yake tsaye da kai baya buƙatar taƙaitawarka kamar yadda baya buƙatar zarmewarka lalle wannan addini shine addinin addini namu hanifiya addinin annabi ibrahim alaihi salam addinin da ya karkacewa guluwi ya kuma karkacewa ifradi dukkanin wani abu na zamewa da gazawa addinin na musulunci ya kauce masa haka dukkanin abin da ya shafi wuce gona da iyaka da ƙari addinin musulunci baya buƙatarsa yan uwana masu albarka daga wannan zaka fahimci cewa lalle kowanne musulmi da yake buƙatar wani tsanani ko tsanantawa ko wuce gona da iyaka ko kuma gazawa da taƙaitawa a cikin addini to yana neman ya yi fito na fito ne da ruhin da aka gan aka gina addinin musulunci a kansa shine shine ruhi na sauki shine ruhi na tsaka tsakiya duk mutumin da yake nema yayi tsananin da ya wuce gona da iyaka ko ya takaita ko ya wuce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin umarninsa to ko shakka babu wannan yana nema yayi fito na fito ne da ruhin addinin musulunci wanda ruhin addinin musuluncin shine abin da aka kafa addinin musuluncin a kansa sannan kuma zai tsinci kansa dumu-dumu daga cikin alghaluna su ne masu wuce gona da iyaka don uwana mai albarka wa ma adara kamal gulu me ya sanar da kai abin da ake nufi da alghulu wuce gona da iyaka wasu daga cikin malaman larabci suka ce alghulu huwa mujawazatul haddi fi kulli shay'in shine wuce gona da iyaka a cikin komai duk abin da aka ce kai sai ka yi shi fiye da yadda aka ce kai to ka zama to mai gulu kenan idan suka ce galauta fil amri ka yi guluwi a cikin wani al'amari suna nufin jawarsa fil hadda ka ƙetare iyaka da aka shata maka aka ce ka tsaya a wajen shi sa babban malami ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya fassara mana guluwi a shar'ance yace abinda ake nufi da guluwi shine al-mubalaghatu fi shay'i والتشدد فيه بتجاوز الحد شيله almubalaghatu wuce gona da iyakawa kaiwa ƙarshe da wuce inda aka tsaye da kai a cikin wani abu da yake ya shafi addini ɗan uwana masu albarka lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyarta da ya kamata ta bi sannan kuma ya bayyana mata wannan hanyar da yadda ya kamata ta bi ita hanyar hanya ce da take tsaka tsakiya daga cikin al'ummomi mu ba mu zarmiya irin ta nasara ba ba mu kuma gaza irin ta yahudu ba haka muke mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce da babu karkata ko kwana-kwana a cikin tambike take insha Allah ta'ala hal aljanna shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan shi sa muka sanya ku kuka zamto al'umma ce wasatan tsaka tsakiya mai adalcance shaidu akan sauran mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma na manzonku sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai ba da shaida akan ku saboda adalci da tsakatsakiya da rashin zarmewa na wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya zabe mu ya mai da mu mu za mu shaida akan sauran al'ummomi gaba ɗaya idan Allah ya tashi kiyamarsa duk wata al'umma mu ne za mu zo mu ba da shaida a kanta wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida mu kuma wanda zai ba da shaida akan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan tsaka tsakiyar da muke tsayawa da adalcin da muke da shi wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya mana wannan zabi zabin da ba a yi wa kowace irin al'umma irin sa ba yan uwa wannan al'umma ce tsaka tsakiya addinin ta ma tsakatsakiya ne bainal ghali wal jafi anhu tsakanin mai wuce gona da iyaka da kuma mai addinin jafa'i addini ne da yake tsakatsakiya kamar wani wadi ne da yake tsakanin duwatsu guda biyu dama dutse hagu dutse tsakiyar to shine addinin musulunci yana tsakiya shi kamar a wata hanya ce ko wani abu ne da yake tsakiyar wasu abubuwa guda biyu ababen zargi daman ba a so kai abin zargi ne hagun abin zargi ne shi ma ba a so kai ina ake so ka tsaya shine tsakiyar haka addininmu na musulunci yake kamar yadda ka san idan aka ce mutum yayi abu kaza a cikin addini a ibada sai ya gaza sai bai kai inda aka ce ba wannan za a zarge shi kuma yayi laifi ya saba wa Allah madaukakin sarki to haka kuma wanda aka ce yayi shi kuma sai ya wuce sai yake gani ya fa Allah da manzansa iyawa sai ya wuce sai yi abinda Allah madaukakin sarki yake cewa la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi ya ku da dauka imani kada ku shiga gaban Allah da manzansa wanda yake shiga gaban Allah da manzansa shine wanda zai kawo wani abin da yake gani ya fa annabi iyawa ya fa Allah madaukakin sarki iyawa sai ya shar'anta wa mutane to addinin musulunci ba haka yake ba ko shakka babu kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ababen zargi ne a shari'a ‘yan uwana masu albarka shi guluwi a cikin tarihin ɗan adam abu ne da yake ya samu asali tun farkon halitta tun zamani na farko bayan shuɗewar annaba adam alaihi salam da ‘ya'yansa zamanin da Allah maɗaukakin sarki zai aiko annabi nuhu alaihi salam ana aka fara samun guluwi babban malamin tafsiri sahabin annabi sallallahu alaihi sallam abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda habrul umma yake cewa wannan ayar da take cikin suratul nuh da allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira abdullahi dan abbas yake cewa allah madaukakin sarki yake cewa qalu suka ce da mutanansu la tazarunna alihatakum kada ku sake ku kyale allolinku ku kyale gumakanku da kuke bautatawa saboda da'awar annabi nuhu alaihi salam a'a ku ci gaba ku doge wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan kada ku kyale wadd wala yaghus kada ku kyale yaghus wa ya'uq kada ku kyale ya'uq wa nasra kada ku kyale nasra malam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace kaga waɗannan sunayen da Allah ya ambata dukkaninsu sunayen wasu mutane ne nagartattu bayan Allah da suka ba Allah dukkaninsu mutanen kirki ne salihan bayi waliyan Allah subhanahu wata'ala da kiran mutane a riƙe addinin musulunci kankam to lokacin da suka mutu suka bar duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sai shaidan ya yi wahayi ga waɗanda suke lokacin sai ce ai bai kamata ku bar mutane nagartattu irin wannan amanta da su da wuri haka ba sai ya riya musu da su je inda kowanne ɗaya daga cikinsu yake zama ko majalisinsa da yake bada karatu su yi bitum bituminsa a wajen su yi gunkinsa sai a rubuta sunansa wai dan mutane su rinka tunawa da shi kun ga niyyar farko ba niyya ce ta bauta ba sun yi haka ne don waɗannan salihan bayi a rinka kallon su ana tunawa da irin aikin alkhairin da suka yi kai ma sai ka tuna irin aikin su sai ka yi wannan shine abin da shedan ya fara samu su dan su mutanen farkon suna da a basirar da shedan ba zai iya sa su bauta musu ba dan sun san mutane ne yan uwansu to haka abin ya ci gaba da tafiya sai da zamani yayi tsayi zamani yayi tsayi ilimi ya goge daga cikin zukatan mutane ya kasance ilimi ya buya sai shaɗan ya samu wanda suke rayuwa a lokacin sai ce kun ga waɗannan gumakan iyayenku da kakanninsu sun sassaƙa su ne don su rinƙa bautata musu saboda kuma ku rinƙa bautata musu daga lokacin sai aka dawo ake bautata musu ƴan uwa kun ji farkon yadda shirka ta faru a cikin ɗan adam da babu shirka kanan nasu ummatan wahidatan asali al'umma guda ɗaya ce al'umma musulmi kowa tauhidi yake kowa Allah yake bautawa babban abin da ya fara kai mutane zuwa ga shirka zuwa ga haɗa wani ɗan adam da Allah shine guluwi a cikin lamarin bayan Allah na gari wuce gona da iyaka a cikin bayan Allah na garin kamar yadda kuka ji asali yin butun butumin su da me su ba daidai bane wuce gona ne da iyaka a cikin me a cikin soyayya su da kaunar su idan mutum ya rasu duk girman sa duk matsayin sa za a je a haka kabari ne a sashi yadda annabi ya tsara sallallahu alaihi wasallam a dawo hatta gini hatta gini ai siminti kawai a siminti haramun ne manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam kai siminti kawai ba maka sa tayil ba me dalili saboda duk wanda ya mutu ya mutu a matsayinsa na bawa hisabi sai ya je ga Allah madaukakin sarki ba za a kira shi ba ba za a roke shi ba ba za a nemi tabarruki da shi ba a lokacin yana cikin bar duk ba za a yi da shi ba ya koma ga Allah babban abin da yake bukata kai masa addu'a kace Allah ya ji kansa duk girman sa ƴan uwa duk matsayinsa abin da ya kamata kai masa kenan to amma kun ga sai suka ɗauki sai shaɗan ya raya musu cewa su yi butun butumi kun ga wannan abin da suke asali ai ba shirka bane kai butun butumi a wancan lokaci da niyyar ka rinka tunawa da shi a lokacin ba shirka bane amma sai da zamani yayi tsayi sai shaɗan ya zo ya raya musu cewa ai iyayenku sun yi ne dan su rinka bauta musu suna kiransu shikenan sai suka dawo suke bautata musu to shine dalilin da Allah madaukakin sarki ya turo annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu yayi ta fama yayi ta fama ƙarshe annabi nuhu ya fita daga duniya Allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi wanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ne wannan wud ɗin da suwa da yagus da ya'uk da nasara duk ana bautata musu kun ji illar wuce gona da iyaka ‘yan uwa cikin abin da Allah maɗaukin sarki bai yi umarni da shi ba ‘yan uwana masu albarka hakanan wannan sura ta guluwi ta ci gaba da kasancewa a cikin al'ummomi duk wata al'umma da Allah maɗaukin sarki ya turo annabi a cikinta sai ka samu akwai guluwi a cikinta daga cikin irin abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari a cikin littafinsa mai girma a game da guluwi shine faɗinsa subhanahu wa ta'ala wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah وقالت النصارى سكتي للي أزير دن اللاني نصارى سكتي النبي إيسى دن اللاني سألت ذلك قولهم بأفواههم wannan magana ce da suke faɗa da bakunansu kawai yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl wannan magana tasu tana kamanceceniya da waɗanda suka kafirta kafin su su ma sun faɗi irinta Allah ce qatalahumullah Allah ya wadaransu Allah ya la'ance su anna yufakuna dan me za a rika kautar da su daga hanyar Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka mu kalla da kyau za ku ga Uzairu ɗaya ne daga cikin bayan Allah nagartattu daga cikin banu Isra'ila da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ma manzo bane ba ma annabi bane bawan Allah ne da ya tsaya wajen bin attaura wajen kula da ita lokacin da Allah ya ɗauke tabutu wannan akwatin ta bar cikin banu Isra'ila aka goge attaura daga zukatansu kamar yadda ibn jarir tsabari ya kawo a cikin tafsirinsa saboda ka shi sai ibtihali ya koma ga Allah yayi ta roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya dawo masa da abin da ya goge na taura sai Allah ya dawo masa da shi saboda ka lokacin da tabutu ya dawo wannan akwatin nasa ya dawo suka ɗauki attaurar da ke ciki suka gwada da abin da Uzair yake karanta musu sai suka ga daidai wa daidai sai suka ce to ai babu wanda Allah zai yi wannan sai wanda ya kaɗa ne a gare shi shikenan kawai sai suke mutata masa kaga guluwi ne wuce gona da iyaka wajen biyayya ko soyayya ga Uzairu sai sa suka ambace shi a matsayin Allah haka annabi Isa alaihi salam nasara sun ambace shi a matsayin Allah subhanahu a matsayin Allah wanda suke bautatawa haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace alal kitabi ya kuma abu littafi Allah madaukakin sarki ya bayyana sunan su karara la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi kada ku wuce gona da iyaka a cikin addinin ku wala taqulu ala Allah kada ku faɗi wata magana game da Allah madaukakin sarki illa alhaq sai zancen da yake na gaskiya Allah subhanahu wataala ce innamal masihu kadai annabi Isa dan Maryam bai kasance ba sai rasulullah manzan Allah ne ba Allah bane manzan Allah ne bawan Allah ne ba Allah bane wa kalimatuhu alqaha ila maryam sannan kalmarsa ce da ya jefa wa na Maryam kalmarsa ta kun fayakun ya halicce shi da ita wa ruhun minhu kuma ruhi ne da Allah ya halitta subhanahu wa ta'ala sai Allah ce fa'aminu bihi babban abin da za ku yi annabi isa ku yi masa gata ku nuna masa soyayya shine ku yi imani da shi ba ku bautata masa ba ku bi shi ba ku riƙe shi a matsayin wanda za ku rinka roƙa ba Allah ce fa'aminu bihi ku yi imani da shi فامنوا بالله ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa shine annabi Isa alaihi salam wala taqulu salafa kada ku ce annabi Isa ɗaya daga cikin Allah Allah uku intahu Allah ce ku bar wannan da'awa ta ku khairul lakum shine fi muku alkhairi dan uwana masu albarka kaga yahudawa sun wuce gona da iyaka a cikin labarin uzairu sun yi guluwi a cikin sha'aninsa har suka ɗauke shi a matsayin Allah. Nasara sun yi guluwi sun wuce gona da iyaka a cikin lamarin annabi Isa alaihi salam har suka bauta masa suka ɗauke shi a matsayin Allah ko ɗaya daga cikin alloli guda uku suka ba shi siffa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkanin wannan ‘yan uwa na nuna mana yadda wuce gona da iyaka ke da haɗari wajen kai mutum zuwa ga shirka da barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ta ci gaba da kwararowa ta ci gaba da suɗaɗowa har ta faɗo cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar guluwi tun a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu guluwi daga wasu hatta daga wasu daga cikin sabai amma ta abin da ya shafi ibada amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake shine malamin malamai ya tashi kai tsaye ya rinka kokarin daidaitawa da saisaitawa da gyara ga dukkanin wanda ya kokarin wuce wata gona da iyaka a kan da ya shafi addini kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim wasu mutane su su uku suka zo gidan annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi wasu sahabbai ne zafin addini da hamasa ta ibada ta ɗebe su suka ga lallai suna so su bauta wa Allah bauta ta gaske sai suka ce abin da za a yi mu je gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu tambayi matansa irin ibadar da annabi yake saboda haka suka dunguma suka tafi suka je suka tambayi irin nau'i na ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a cikin gida daman a waje kuwa suna tare da shi suna gani aka ce musu annabi yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza lokacin da aka gama gaya musu abin da annabi yake ka annahum taqalluha kamar sun karanta kamar suna gani irin wannan ibadar da annabi yake ce musu kaɗan ‘yan uwa kun ji inda abin ya fara ko? ibadar da annabi yake yi kamar ta yi musu kaɗan kamar sun fi ƙarfi su suna da ƙarfin da za su ibada sama da haka sai ɗaya daga cikin su ya ce shi daga yanzu ya yi alwashi zai ta sallah ba shi ba barci har abada ya ta sallar da nake nan ba shi ba barci ɗaya daga cikin su yace shi kuma zai ta azumi tsawon zamani gaba ɗaya ba zai ba zai sha azumi ba kullum zai ta azumi ne wannan dan uwana mai albarka ka kalla da kyau sai ga ai wani abu ne mai kyau mutum ya ta azumi kai amma wani bawan Allah ne ɗaya daga cikin su kuma yace shi ba shi ba auren mace ai mace tana rage wa mutane lokaci na ibada ba shi ba aure zai ta aikin alkhairi ne kawai kowanne yayi wannan alwashi sai labari ya dawo a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya same su yace antum qultum kaza wa kaza ku ne wanda labari ya zo min kun ce kaza kai ka ce kaza game da sallah kai ka faɗi kaza game da azumi kai ka faɗi kaza game da abin da ya shafi aure annabi ce to ku sani wallahi ni na fi ku tsoron Allah na kuma fi ku kiyaye Allah madaukakin sarki ai babu haɗi yan uwa annabi ya ga musu haka yace na fi ku tsoron Allah wa atqakum la na fi ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki yace amma ku sani ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina sallah ta da gwargwadon abin da Allah ya rubuta min sannan kuma nakan kwanta ne bacci in more annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na ina yin azumi kuma ina ajiye azumi wani lokaci annabi zai ta azumi sai ka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai sha ba na nafila wani lokaci annabi zai ajiye azumi bai azumin nafila ba sai ka ce kamar annabi ba bai azumin nafila haka yake sallallahu alaihi wa sallam yace kuma ina auren mata wa atazawwaju nisaa ina auren mata yace famar raghiba an sunnati duk wanda yake kyamar sunnata falaisa minni ba ni bashi dan uwa akwai ibada da tafi wannan akwai neman kusanci kusanci da Allah da yafi yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi akwai mai tsoron Allah da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi sa duk aikinka na ibada duk abin da za ka yi a matsayin ibada kalle shi ɗora shi a mizani da sikelin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wa rabbil ka'aba in kaga aikinka bai dace da irin na annabi Muhammad ba wallahi ba daidai kake yi ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ba daidai kake ba je ka gyara kowa ya koya maka kuwa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi Allah madaukakin sarki ya aiko maka kuma Allah ya ce in ka bi shi zaka shirya ba wani wanda aga maka haka a kansa saboda ka duk aikin da zaka yi na ibada sallah ce zaka yi azumi ne zaka yi shi zikiri ne zaka yi shi salati ne zaka yi shi je ka tuntubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin nasa dan nasa shine addini yanzu waɗannan sabai ku kalle su da kyau wa zai ce ba abin kirki suka zo da shi ba shi wannan ya ce zai ta sallar dare me ya laifi a cikin sallar dare wannan ya ce zai ta azumi me ya laifi a cikin azumi wannan ya ce ba zai yi aure ba saboda ba kada mata su bata masa lokaci me laifi a cikin wannan akai yadda zaka gani idan da kowa da hankalin sai yake addini amma sai annabi ya nuna duk kuskure suke yi daidai shi da yadda manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam shi sa duk wanda ya kawo maka wani abu wallahi wanda annabi bai ba a je masa kayansa ka ba shi hakuri ka ce kai na manzon Allah zaka sallallahu alaihi wasallam shi domin shi Allah ya aiko maka kada ka wuce gona da iyaka kada ka wuce gona da iyaka game da aikinka na ibada Allah baya buƙatar wannan wata rana al-fadl ibn al-abbas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa annabi ce je ka tsinto min tsakuyoyi zan yi jifa da su annabi zai yi jamra zai yi jamrat jifan shedan da bahaushe yake cewa sai je tsinto wasu tsakunkuna ƙanana ya kawo manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya kawo annabi ya rike su a hannu annabi ya gansu sai ce to da irin waɗannan za ku yi koyi za ku yi jifa da su yace iyyakum wal ghulu fid yace ina yi muku kashedi da yin da wuce gona da iyaka a cikin addini yace hakika abin da ya halakar da wanda suka gabace ku shine wuce gona da iyaka a cikin addini hatta a tsakuwa hatta a ibada ta jifa tsakuwa kada ka je ka dauki wata katuwar tsakuwa ka ce da ita ta wuce ka ce da ita ka jifa wuce gona da iyaka ne dan uwa ya kuma abin da ya shafi sallah ya abin da ya shafi azumi dole ne ka tsaya kyam inda annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya tsaya yan uwana masu albarka saboda haka ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalin mu ya gargade mu yayi mana fada yayi mana nasiha yayi mana gargadi mafi kaiwa matuƙa wajen gargadi akan abin da ya shafi wuce gona da iyaka akan lamarinsa shi sallallahu alaihi wasallam hadisin da sayyidina Umar dan Khattab ya rawaito Allah ya kara masa yarda yace annabi da iyaka wajen yabona kada ku zuzuta ni ku zuzuta wadda ta ce akwai wuce gona da iyaka a cikinta kama ataratin nasara ibn maryam kamar yadda kirista suka wuce gona da iyaka wajen annabi isa ɗan maryam wajen yaban annabi isa ɗan maryam suka ɗauke shi daga matsayinsa na bawa suka kai shi matsayin allah suka mai kai shi matsayin abin bauta sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa inna ma ana abdul ni bawa ne inji wa inji manzon Allah ya ce faƙulu babban abin da za ku faɗa wanda ya fi min daɗi ku ce abdullahi wa rasulu bawan Allah ne shi manzon Allah kuma kuma manzon Allah ne babu abin da manzon Allah ya fi so in ka ce abdullahi to kaga wannan saboda saboda masu guluwi kenan bawan Allah ne annabi in ka ce rasulullahi saboda masu jafa'i bawan Allah ne amma ba kamar ni ba kamar kai ba ya fi ni falala ya fi ka daraja ya fi ka komai da komai ba haka bane saboda rasulullahi ne shi kai rasulullahi ne abdullahi dan ka gane shi ba Allah bane abdu ne na Allahi shi bawan Allah ne ba shi ne Allah ba ‘yan uwa daga wannan hadisi malamai suka ce dukkanin wanda zai yi yabo ko zai faɗi wata magana game da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dole sai ya kai ya kawo ya tabbatar ya faɗa abin da yake daidai wanda bai ɗauki haƙƙin Allah ya ba manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa da yawa za ka ga daga cikin mawaƙa da yake mafiya yawa kashi tara a cikin goma na mawaƙa ba sa ba su da ilimi mai zurfi da ya shafi addini waƙa suna yin ta ne saboda soyayya kawai to sai ake samun matsala wajen nuna soyayyan nan sai suke wuce gona da iyaka wasu su ɗauki haƙƙin Allah maɗaukin sarki su ba manzon Allah da sunan soyayya duk soyayyar su Allah ya saka musu alkhairi akan soyayyarsa amma wannan kuskure ne shirka ne sai su daina ba daidai bane shi yasa Imam al-Busiri a cikin alburda tasa Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad as-Sinhadi al-Busiri an haife shi a shekara ta shida. da takwas ya mutu a shiga ɗari shida da tasa'in da bakwai ko da shida yana ɗaya daga cikin wanda ya rubuta waƙe mafi shahara a duniya a yanzu littafin na burda an alburda lokacin da ya ce da madda'atin nasara fi nabiyuhum wa hukum bima shi'ta madahan fihi wahtakimi yace wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami ya ce kabar abin da nasara suka jingina wa annabinsu mai nasara suka jingina wa annabinsu sun ce annabi isa dan Allah ne ce to ka kyala wannan game da sha'anin annabi kada ka ce annabi Allah ne ya ce amma in dai baka faɗi wannan ba wa hukum bi ma shi'ita madahan fihi wa takimi duk abin da kaga dama na yabo da kuzuzutawa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ka faɗa ya ce wansub ila zatihi ma shi'ita duk abin da ka ga dama ka jingina shi zuwa ga zatin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi min sharafin na girma da sharafi wansub ila qadarihi ma shi ita min izami ko kuma jingina zuwa ga zatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da ka ga dama na girma to wannan shi ya ja shi santsi ya ɗebe shi saboda haka sai rinka ɗibar wasu siffofi na Allah madaukakin sarki na ba manzon Allah tunda da bai ce da manzon Allah Allah bane kawai shi kenan daga cikin baitocin sa ke cewa inna min judika duniya wa barrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami daga cikin min min tabidiyya daga cikin judika duniya da kishiyar ita ce lahira dinna annabi ne da duniya da lahira nawa ne ne walillahi al-akhiratu walule da duniya da lahira duk na Allah madaukakin sarki ne amma sai ya bawa annabi kuma wannan ma dan wani abu ne daga cikin kyautar annabi sannan cewa min ulumika daga cikin ilmominka ilmul lauhi akwai ilmin lauhi mafuji duk na annabi ne shi ma shi ma dan ilimi ne daga cikin ilimin annabi wal qalami da al'alamin kudura to idan ka biyo baya ka taho hatta mawaƙan ne yanzu masu yabo zaka samu akwai maganganu na shirka da wuce gona da iyaka da yawa wasu a cikin sha'anin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu ma a cikin waliyansu da shehunansu akwai abubuwan da suke wuce gona ne da iyaka duk aikin da Allah maɗaukakin sarki yake ɓanta da shi shi shi kaɗai ‘yan uwa nasa ne ba a ba wani ko da manzo ne makusanci ko da mala'ika ne mursali ko da mala'ika ne makusanci ko da manzo ne mursali ‘yan uwa wannan shi ne gaskiyar da za ta kai mutum zuwa ga tudun matsira wallahi tallahi matuƙar mutum ya mutu yana jingina wa Allah maɗaukakin sarki abokin tarayya wallahi ba zai tsira ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace dan uwana masu albarka daga cikin mafi munin surori na guluwi akwai guluwi irin wanda khawarij suka yi khawarij su ne ƴaƴayen zulkuwaisara wani mutum a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi annabi yana rabo yana raba dukiya ta ganima sai zo ya kalli tsabar idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi wannan mutumi mara kunya yace ya Muhammad yadda ka ji dinnan i'dil fa innaka lam ta'dil haka ya faɗa ya faɗi sunan annabi ƙarara haka tsirara ya ce yi adalci don baka yi adalci a wannan rabon ba to kun nan wajen akwai abubuwa da yawa na farko ku duba yadda ya kira sunan annabi ƙarara bayan Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da sannan kalli yadda yayi maganar cewa idil umarni yake bawa annabi wanda irin umarni ne wanda yake tashi daga na sama zuwa na ƙasa kamar yana nuna shi ne sama da annabi idan mutum kaninka ne ko ɗanka in zaka bashi umarni da kake ce masa wani zo kai min kaza amma idan mutum babanka ne ko malaminka ko mai gidanka sai da ce da Allah ina so a yi min kaza kaga akwai bambanci to kalli irin umarnin da ya ba annabi eh idil yi adalci umarni yake ba annabi sannan ji abu na uku ya tuhumi manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi da rashin adalci wal iyaz billah annabi ya ce kai tanka yanzu a duniya idan ban adalci ba wai zai adalci yace ai na taɓe na yi asara a ce ni manzon Allah ne ko ban yi adalci ba sai na Umar hankalinsa ya tashi ya taso ya ce ya Rasulullah ba ni izini in fille wannan kai annabi ya ce kyale shi rabu da shi ya ce karkashin tsatsansa ƴaƴayensa za a samu wasu mutanensa da su bullo daga tsatsansa za su zamto masu ibada da yawa annabi ce za ku rena sallar ku akan tasu in suna yi za ku rena azumin ku akan nasu sai da annabi ya ce suna fita daga addini fit suke fita daga addini kamar yadda kaga kibiya idan an harba tana fita daga cikin kibiya daga cikin kwani da baka fit haka suke fita guluwi a cikin sha'anin khawarij yan uwa ku kalla suna gani akwai wani abu da suka sani annabi bai sani ba akwai wani abu da suka iya annabi bai iya ba suna gani annabi bai adalci ba to duk mutumin da ya zo da wani abu yake gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata ya zo da shi me yasa bai zo da shi ba wannan guluwi ne a cikin addini kuma siffa ce daga cikin siffofin khawarij shi sa imam malik imam darul hijira Allah ya masa rahama yake cewa duk wanda ya kirkiro wani sabon abu ya shigo da shi cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ya ha'inci manzanci an ce ga wani abu mai kyau yayi shi annabi sai ya kisarwa shi kuma sai ya zo daga baya gane ga abin da ya kamata a yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace uwa ‘yan uwana masu albarka haka nan bida'a irin ta ‘yan shi'a rawafid su ma za ku ga ta fara ne daga wuce gona da iyaka game da sha'anin wasu daga cikin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito ne da niyyar cewa su iyalan gidan manzan Allah suke karewa su magoya bayan sayyidina Ali ne wannan wuce gona da iyakan tasu shine ya bayu shi ya kai su har suka kafirta mafiya yawa daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da abubakar siddiq da umar da usman duk suka ce arna ne duk suka ce kafirai ne allah kara musu yarda kai ba ma nan ba hatta matayen manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya aura ya yi zaman aure da su duk sun ce kafirai ne ba mutanen kirki ba ne don me kai su zuwa ga wannan wuce gona da iyaka a cikin sha'anin wasu daga cikin ahlul baiti bal ma da ƙarshe sai da suka yi iddiayin cewa sayyidina al'alla ne shi ma suka allantar da sayyidina Ali dan uwana masu albarka na Aisha Allah ƙara mata yarda take cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin rashin lafiyar daga ita bai tashi ba yana kwance annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana fama da kansa amma sai ya faɗi wata magana wacce take nuna yadda annabi yake taka tsantsan da al'ummarsa kada su wuce gona da iyaka dan abu ne da yake wasila ce mai girma wacce ta kai mutane zuwa ga shirka annabi ya ce la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa ya la'anci nasara me yasa ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid sun riki kabarbaran annabawan su da nagartattun bayan Allah daga cikin su a matsayin masallaci na Aisha sai take cewa da ba dan wannan magana ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ai da kabarinsa da an bayyana shi an fito da shi fili kamar yadda kabarin sauran sabon su suke ta ce sai dai ana tsoron kada a riki kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wajen bauta wannan kuma haka ne yan uwana masu albarka yanzu me kake gani idan da a ce kabarin manzon Allah a fili yake me kake gani yanzu nan cikin garin Kano ma ka je ka je wasu makabarta ka ga yadda ake yadda ake roƙon kabari ka je cikin makabartun wasu daga cikin gani wallahi yan uwa za ka yi mamaki akwai kabarburan da an musu daki ana zuwa ake ana ana watsa kuɗi ana neman tabarruki kuɗi to na cikin kabari me zai da kuɗi kuma wa aka watsa kenan akwai wanda zo ne yake ban labari yace ya je kabarin wani mawaki da ya rasu yaga an je ana ta roƙo a wajen an durƙusa an rungumi kabarin ana ta abu ne nace to ai wannan abu ne haka suke to mu anan Kano ma tukururu baƙaƙi a zo an yi irin wannan ya kake gani kuma da kabarin manzon Allah a fili yake tsira da amince tsara tabbata a gare shi da Allah me kake tsammani ba karamar hikima ba ce da Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye kabarin manzon Allah duk yadda mutum ya kai wallahi baka saka je gare shi eh sai dai daga nesa ka shafa katangar da tsakaninta da kabarin annabi akwai wajen katangu guda uku tsakaninsu saboda ka wannan duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ne domin hana mutane kaiwa zuwa ga guluwi da wuce gona da iyaka cikin lamarin bayan Allah ka duba duk wani kabari da za a ce wani bawan Allah ne na gari ai masa wani daki ai masa wani kaza wallahi ka je ka duba shi kaga ana abin ana abin da bai dace ba a wajen na baka wannan aikin wallahi ka je ka duba duk inda za a ce wani bawan Allah ne nagartacce ai wa dakin ai wa kabarin daki a kawata shi a sa fanka hadda fanka ba a cikin kabari wallahi hadda fanka an kawata shi kullun aje a share zai je cikin gabarin yana roƙon Allah yana ɗauka cewa roƙon Allah a wajen abu ne mai kyau wannan shine wasila fa zuwa ga shirka ƴan uwa shine abin da yake kai mutum kuma nan gaba wani idan ya zo ya ga shi na cikin kabarin shine ba ga shi na kwana an an an samu ba kwanakin ba muka magana ba wannan jana cewa shehu a duba musu ba fetur ya tsada fetur ya tsada shehu yana kwance yana fama da kansa yu'ani yana ji da kansa kana cewa fetur ya tsada kai za ka biya kanka fetur ya tsada ba shehu ba wai a taimaka musu kaza dan Allah wannan irin abu ne yan uwa kuma irin waɗannan abubuwa a ce sune addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbil ka'aba ba shine addinin da manzon Allah ya zo da shi ba annabi ya zo ne dan ya kore shirka ya kore hada Allah da wani a bautawa Allah madaukin sarki shi shi kadai wahdahu la sharika lahu a nemi taimakonsa a nemi tanyansa a nemi agajinsa shi shi kadai sabai ko taimakon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa nema idan suka shiga cikin bala'i taimakon Allah suke nema ka kai san ka kai san manzon Allah ne wallahi ba sa neman taimakon Allah sai ya rasulullahi taimaka min ba sa yi amma kai ka zo karshen duniya ka ce ka fi kowa san manzon Allah an ce abin da kake ba daidai bane shirka ne ka ce ba a san annabi haka ake san annabi dole sai ka roki annabi ka mai da annabi Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa Allah ya gyara mana zukatanmu Allah ya bamu akan tauhidi da aqida salima Allah madaukin sarki ya karbi ayyukanmu ya nuna mana daidai ya bamu ikon bi ya nuna mana kuskure ya bamu ikon gudansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله